لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna gode wa Allah da ya sake tara mu don ci gaba da karatu a littafin mu na sharhu sunna na Imam al-Barbahari rahimahullah kuma za mu tashin Allah da aka matsala ta 155 qala al-muallif rahimahullah فلاح الله في نفسك وعليك بالآثار وأصحاب الآثار والتقليد فإن الدين إنما هو بالتقليد يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين ومن قلدنا ومن قبلنا لم يدعونا في لبس فقلدهم واسترح haka ne ko wala tujawiz al-athar ko ahli al-athar al-barbahari Allah kara masa rahama yake cewa a wannan matsala mai muhimmanci yake cewa fallahallaha ma'ana ka ji tsoron Allah ka duba girman Allah a karan kanka kai mumini ranka da Allah ya baka amana ce Allah ya baka mune tabbata a hadisan manzon Allah ingantattu da yake nuni cewa na daga cikin abubuwa masu haƙi a kanka jikinka da Allah baka ko kuma ranka da Allah ya baka shi mana da haƙi a kanka to anan magana yake ta aqida dan ya kare maka aqidarka wanda kuma ita ce asalin tushen musuluncin ma gabaki daya yake cewa ka ji tsoron Allah ka duba girman Allah game da karan kanka kai yaya za ka yi ka yi addini ka tsira a gaban Allah wata hanya za ka bi ka samu addinin ka idan to karɓaɓɓe ne a gun Allah wanda wani shi ne burin duk wani mumini mai imani addinin da yake yi Allah ya karɓe shi yarda da shi Allah ba sakamakon tashin kiyama na gidan aljanna Allah saka ma cikin su yake ta to ya zaka bi wannan shine ce to fa alayka bil asa in kana son kubuta ka gamu da Allah lafiya ka bauta wa Allah Allah karɓa to fa alayka bil athar kai riko da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana cewa hadisi athar a fassara daga cikin fassaran wasu malamai na ilimin ilmul hadis ina fata an gane yace wa ashabil athar kuma kai koyi da malaman hadisi kai koyi da malaman hadisi saboda ba zai yi ka san addini ba in baka nemi ilimin hadisi ba ba zai ka san addini ba sai ka karanta kuma tarihin malaman hadisi yaya suke rayuwarsu don kai masu zantu su ne abin koyinka su ne hujjojinka maganganinsu ne bayaninka akan addini ina fata an gane ya ce fa inna dina wata kalid kuma ka yi koyi da su ma'ana su ɗaliban hadisi da malamansu to ka yi koyi da su a cikin mu'amalarka ta addini duk abin da za ka yi a addini mai sunan addini Allah ya baka lada to ka nemo hujja ingantacciya cewa daga bakin manzan Allah ya fito kuma ga yadda manzan Allah ya yi ko kuma ga yadda ya ce a yi sallallahu alaihi wasallam in kana so ka yi addini Allah karba ya ce fa inna dina inna ma huwa bittaqalid shi addinin musulunci abin sani kadai ana yin sa ta hanyar yin koyi to koyi da wa ina fata an gane ko haka magata mai balace koyi da wa ya ce ya'ani linnabi sallallahu alaihi wasallam shi ne kai koyi da manzan Allah a cikin komanka wannan shi ne addinin musulunci duk abin da za ka yi ka tabbatar manzan Allah ne ya ce a yi shi kuma ga yadda manzan Allah ya aikatar ko kuma ga yadda ya ce a aikata abin to sai Allah ya baka lada saboda shi kaɗai Allah ya turo a matsayin shi ne jakadan Allah a gun mutane kuma shi kaɗai Allah ya ce wa in tu'i'uhu tahtadu shi kaɗai ne Allah in kuka mara biyayya to za ku shiryu in kuna so Allah ya so ku to manzo Allah kaɗai za ku yi ta qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ina fata an gane haga shi kaɗai ne Allah maso wasu waɗansu abubuwan da bai yi kowa ba da haka shine kaɗai hanya zuwa wurin Allah duk mai son ya je game da Allah lafiya to sai ya bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin komansa to shine abin da Allahu Buhari yake faɗa an yace ka sani cewa koyi da manzon Allah shine at-taqlid anan yace wa ashabihi ridwanallahi alaihim kuma kai koyi da sahabban manzon Allah a cikin komanka domin su ne almajiran manzon Allah to sai kai koyi da su dangane da abin da ya faɗa dangane da yaya suka yi da manzon Allah yaya suka aiwatar da bayanan da manzon Allah ya koyar da su sai zanto da wa kake koyi shine sahabban manzon Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ba ta ana gane yace ina ne eh hmm wa man qablana lam yad'una fi al-labs wanda suka gabace mu daga cikin malamai wanda suka zo bayan sahabbai yace ba su bar mu a cikin rudani ba sun fito da komai yadda za mu karanta mu yi koyi mai aiki da shi shi ne malaman da aka bar su bayan sahabbai sun bar duniya tabi'ai sun zo tabi'i tabi'ina to wannan ƙwarnin da mazala ya yi bayani a kansa da yake sama mafificin alƙarƙarni shi ne wanda na rayu a cikinsa zamanin sahabbai kenan sannan wanda yake bin sa a alkhairi shi ne wanda kuma suka rayu bayan ƙarnin sahabbai a gani tabi'ai kenan sannan wanda fi wanda yake bin bayansa kuma shi ne ƙarnin tabi'u tabi'ina Allah sai lissafa karnoni guda uku a wata ruwa kuma kace karni guda hudu shine shekara 300 na daga hijiran manzon Allah ko shekara 400 to wannan karnin da duk abin da aka yi na addini a lokacin to shine addinin da Allah yake so kuma zai karba saboda manzon Allah ya yabe su ya nuna cewa suka kowa alkhairi zaka wanda rayuwa a wannan daga cikin malamai suka yi rubuce-rubuce na addini to su ake sa ran suka fa kusa zanantowa akan daidai ina fata an gane don za ka yi koyi a addini sai ka nemo to wannan bayanin da ka yi game da wannan ayar ko wannan hadisin a cikin magabata waya kake koyi da shi waya fasara da wannan fasarar taka dole sai ka samu imam malik ya fasara ga abin da ya faɗa daga tabi'iwa ne daga sahabiwa ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ka kubuta lafiya kalauke ina fata an gane babu wani abu da a yau za ka ɗauko shi ka fassara aya ko hadisi ya zanto ba ka da magabaci a cikin wancan ƙarni guda ukun da ya wuce ba wani malami da yake da fassara da kai abin da ka ɗauko wannan ra'ayin kuma a ce a yanzu ka mai da shi addini zama addini ba zai zama ba yasa addinin musulunci komai an riga an gama me yake kanka yanzu shine ka tashi kai karatu kuma ka yi binciken sahihin magana da ya tabbata daga su waɗancan ƙarnin da manzo Allah ya faɗa har zuwa kan sahabbansa har zuwa kuma gare shi sallallahu alaihi wasallam yanzu ne abai ce kanka kenan kuma riga an gama shi mu bi ne namu kenan ba wani ba za ka kirkiro a yanzu sabo kuma ya karɓa sunan addini babu shi sai dai zanto bayanin da nake muka zaɗin nan ai an samu imam malik ga abin da ya faɗa game da shi daga tabi'i wani sai da bin musayyib daga sahabi wani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka shikenan addini ya tabbata da hujjoji kuma da ilimi ina fata ana ganewa to shi malaka cewa anan sai kai koyi da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su wayannan malamai kuma basu bar mu a cikin rudu ba yace faqaladuhum wastara faqallib bihim kai koyi da wayancan malaman imam malik zuwa cikin tabi'ai zuwa sahabban manzon Allah sai ka huta duk wani abin da yazo a yanzu ya bayyana na ake sa garin matsalarsa sai ka koma gurin wayancan daga kan wannan ƙarni ukun ko hudu wane ne a cikinsu ya fahimci wani abu kamancin wannan da wannan irin fasar ma'ana akwai sun riga sun yi jabi babu wani abu da ba su jabi a kansa kawai sai dai kai ne da baka karatu ko baka alaƙa da malamai masu karatu yasa ba za ka sani ba amma duk abin da ka sani har wanda ma zai zo nan gaba wallahi sun yi rubutu a kansa kuma sun aji komai sun yi sun ajiye suna nan zaka wanda ya tashi karanta yana karanta kuma ya sani kuma ana karantar da al'umma ba boye ba idan saka huta wala tujawidil athar kar da ka yadda ka wuce hadisi kaga hujjar ahlus sunna kenan su kullun kar ka yadda ka wuce hadisi a cikin hujjojinka to yau kuma sai ka samu wasu an sai zindikai su hadisin ne masu sai ƙaryatawa suna zagin duk hadisin duniya da ka sani sai ƙarya ne kaza ne ta faɗa abin da rinsa ya ga dama kaga zindiƙai ne daukar waɗannan kallon kallon su ma akwai matsala a ciki zai ruda maka addinin ka saurare su ma kai ba ɗalibin ilimi bane zai saka ka cikin ruda ne sai ka ba buƙatar ma ka saurare su kawai ya je abin da ya ga zai yi ka roki Allah kai ya shiryar da kai ya tabbatar da kai akan daidai ya ce wa ahlil asar kai koyi da ma'abuta hadisi malaman hadisi har kullun da su ne Allah ke kare sunna kuma da su ne Allah ke kare Qur'ani yadda Allah kuma alƙawarin zai kare Qur'ani to haka haka Allah kuma ya tabbatar zai kare sunnar manzala domin ta take fasara Qur'ani yasa ba za ta taba kawo hadisi wata magana ba fa sai an samu malamai sun fito da cewa wannan ba hadisi bane da kace wani ya ce kaza to gaba daya ga bayanan nashi da yayi kuma shi wani ga tarihinsa ga matsayinsa malam wani ya faɗi aibi game da shi malam wani ya ce a ta faɗar komai game da shi wani sa ilimin hadisi duk abin da ka faɗa na hadisi to suna da hukunci a kansa kuma sun san shi kana buɗa ka ta a wannan ba hadisi bane ba a danganta manzon Allah wani abu ne shara kasar Hausa sai a ce wai wai wai an ce ai ba za mu tanabi a ce ba ko wai an ce in talauci ya dame ka ka ƙara aure ba na faɗa ba ai daga jika sa wannan ƙarya ne ai ai ba maganar manzon Allah bace ai ya ya manzon Allah da faɗi wannan maganar kuma ko me ko me ilimin garin ku da faɗi wannan maganar to da me za ka yi auren ko me talauci tukunna to a da mutum bai san talaucin ba ai a lokacin dadin ai akwai sauki a rayuwar da aka tire tallafi yanzu kowa san mai talauci kowa yana da talauci amma da mutum aka ce dauka kamar abu ne maino kana tun abu a bulis yanzu an cire tallafi ko komai yanzu ya tsefe kansa dan kana da dubu goma za a junkin da kana da iyali to baka da ko sisi matsayin ka a to nawa ne nawa ne dubu goma gurin in saurayi ne ma dan garari ya ba ni kuɗi wacce gunsu in da dan garari ne ko da dan ce more dan ji daɗi ya dan yi kyauta da abokanansa ai ba ni kuɗi bane dubu goma gunsa shi kansa to bare kuma wanda yake da iyali to haka za ka gane cewa daga jiya ta wannan ba hadisi manzon Allah bane saboda yaya manzon da ya zo ya ce wa al'ummarsa ya ma'asharar shabab a tsada minkumul ba'a menene to alba'a din ai ba sadaki bane alba'a ah ba sadaki bane ba sadaki bane yanzu ba ni hiya maka 200 maka da daura maka aure ba to amma sauran fa to irin wannan da haka ne yake cewa kai koyi da malaman hadisi kai tafiya da koman kakan hadisi shine hujjar ahlus sunna ko Allah ji kan malaka cewa idan ka je kasuwa gun yan kasuwa me jari a gurin su shine kuɗi shine jari hujja in ka zo makaranta gun dalibai kuma fa hujja jari ya ga duk dan izala ga kin ke magana maka a to ina hujja to kawo hujja kawo hujja har wani wai ya ce wani an masa haihuwa an kai wata tsawa ta kula da matar tana masa zaman biki sai zo cewa da tambayi wannan matar me hujjata a cikin Qur'ani ko hadisi da zaman bi'i saboda tsaban zafin kai ta wannan ai ko ko ga tambaya ba zai baka hujja kai ba Allah sauri malaki cewa qaulu fallaha Allah fi nafsika ko wa alayka bil athar wa sahabil athari wat taqlida yace al murad bit taqlida al ittiba abinda ake nufi da taqlidi anan shine bi binwa bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane ba haka Allah ma yace ba qad kan lakum fi sunan yace uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir a wani gudu cewa ma atakumur rasulu fakuzu wa ma nahakum anhu fantahu manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam yace abin da ke nufi al-ittiba wa laysa huwa at-taqlid alladhi inda al-muta'akhirin ba ana nufin takalidanci irin na malaman ƙarshen zamani ba su idan kace takalidanci shine kawai ka rike mazhabar wani daga cikin malamai ka ce kai zaka bauta wa Allah ne akan mazhabar misali malikiya duk wani abu da ba malikiya ba kai agunka ka ce ba za ka bi shi ba su abu sai takalidanci to wannan kuma haramun saboda ba taɓa yin wani taro a duniya imam malik ya ce yau ya kafa mazhaba sunanta mazhabar malikiya ba babu shi yayi da awani akan sunna har ya koma ga Allah bayan bayan sa almajirai suka ta bayani suka ta kaza akan abubuwan sa saka ce wannan shine ra'ayin almajiran imam malik shine zama mazhabar malikiya amma ba ba ra'ayin sa bane magalibin sa abubuwan kuma zaka samu abu da yawa shi imam malik ga abin da ya faɗa sai a samu wani daga cikin almajiransa kuma ya faɗa aka sanar imam malik saboda abu ne na istihadi a lokacin ba wai hadisi bane kai tsaye ina fata an gane to ka zo ka ce zaka rike malikiya tsantsa ita kadai zaka bi har ka koma ga Allah duk wani abu da saba malikiya ba za ka bi shi ba komin ingancin sa to wannan kaya layin da babu kyau zaka ji ka halaka domin su waɗancan malaman da suka shahara da mazhaba guda hudun nan tare da cewa akwai mazhabai da yawa sun fi guda hudu amma wanda ya fi shahara a gurin mutane suka fi sani su ne guda hudu ko a ce maka abin nan hanafiya shafi amalikiya shafi'iya sai za su maka mai hanabila su suka fi shahara amma akwai su da yawa to su wa'annan guda hudun kansu babu mutum ɗaya a cikin su da ya sa kan a cikin masifa kowanne a cikin su ya rubuta ya faɗa wa almajiransa cewa duk wani abu da ya inganta daga manzon Allah to shine mazhaba wani yake ja ce in aka samu na faɗi wata magana ga manzan Allah ya faɗi aka santawa ku jefar da tawa ku ɗauki ta manzan Allah. Imam Malik a Madina ya rayuwa ya ce babu wani mutum ɗaya a cikin mutane face in yi magana a iya samun daidai a iya samun kuskure in ban da ma'abutin kabarin nan in nan ma'a kabarin manzan Allah sassa. Ya ce in kuma hadisi ya inganta ko da ni ban yi magana da shi ba to shi ne mazhabata ko da ban taɓa ganin sa ba. Lokacin da ya rubuta mawatsa Haruna Rashid khalifa ne a lokacin shine kamar kace shugaban kasar musulunci yace to ya Imam Malik littafin nan zamu sa a rubuta shi zan to shine kundin karatun duk duniyar daular musulunci duk littafin da ba shi ba kar a ƙara amfani da shi Imam Malik yace a ai dan kai haka kayo mutane asarar ilimi da yawa ni a Madina na rayu sahabbai da yawa da manzo Allah ya rasu sun bar Madina sun watsu sun tafi da ilimi da yawa da ban taba ganin sa ba to haka wanda ya karatu a gurin su ya ɗauki wani ilimin da ban kawo mawaɗa ba to an raba mutane da ilimin kiyar kawai a bar shi a yadda yake ɗinsa kuma littafin da ya zo in ya inganta a yi amfani da shi tunda Allah yake nema ba shahara ba haka yin yanzu ne malaman safanin nan sai fara ɗaga faɗa kawai shi ne malamin Najeriya ko shi ne malamin Najeriya Allah ka tsare imanin haka babu wanda ɗaure kansa a cikinsu ba za ka irin wannan na mutanen ƙarshe to shi wannan haramun ne ma ka ce ka riƙe wani malami ƙwaya ɗaya kai idan ba shi ba ba ka son kowane malami za ka cikin ɗalibi za ka wannan su shi malam wani kawai ke saurara duk wanda ba malam wani ba shi ba ruwan yin su to kai asara ilimi mai yawa kuma kai asara ilimi mai yawa ya ce balil muradu bihi abinda ake nufi da takalidi anan shine al-ittiba'u ko wal iktida'u bi ahli al-ilmi shine ka bi kuma ka yi koyi da ma'abuta ilimi wa ahalisara ma'abuta nagarta malamai masu ilimi na addini ko masu nagarta wanda an san su da nagarta a wurin kiyaye gaskiya su kawai aikin su shine a karantar da mutane addini ba a kare kungiya ko kungiyanci ba to irin waɗannan ka biya alaka da su ka da karanta littafan su ka da jin karatattakan su dan ka ƙaru kuma ka tsira a gurin Allah insha Allah ya ce ka ƙaulihi ta'ala kamar da Allah ya faɗa cewa ko ya ce wani za'umin ba adihim a wani ne walazin taba'un bi ihsani yadda Allah an humar zuwa an hukin ya ce da waɗanda suka bi bayan sahabbai na al'ansar da al-muhajirun to wanda ya zo a bayansu wanda ba sahabi ba ne ba al'ansar ba ba muhajiri ba amma ya bi su ne bi ihsani a bisa kyautatawa mana ya bi su da gaske ba cin mutunci abin da suka yi daidai ya bi kurakuren su kuma ya ya nuna musu gafara Allah ya kai musu to irin wannan haka abin ai koyi da su ne na fata an gane yasa a gurin malamai suka ce in musu habi yayi magana tana iya zama hujja a addini ko da bai ce annabi ya ce ba haka man kada gurin malamai da akwai maganganu da aka wannan magana ga ai duk wanda ya magana mai sunan shari'a to dole sai ya tabbatar cewa manzon Allah ne ya faɗa in bai faɗi manzon Allah bane ya faɗa to za a bar mar ra'ayinsa saka da an ce wannan hadisi mauqufi ne malaman hadisi kenan saka da an ce wannan mauqufi ne ina misali hadisin Abu Huraira da yake cewa wata ran yaje na laularsa a kewayen gidan shi ko a wani guya ko shi kana ta laula kayansa ya tashi zai wanke hannunsa bayan ya wanke fuska sai wanke hannu har dantsan sana zai wanke kafa ya wanke har tsakiyar ƙauri ashe akwai wani ɗan agaji na kallon ko kasan agaji da bibiyar sunna akwai wani ɗan sunna sak ya raɓe na ganin sace ah ya abu hurera wannan ce alwala irin ta manzan Allah sallama ya kake lura irin wata iri daban ya ce a ni na ji manzan Allah ne ya ce ran tashin kiyama al'ummata za a tashe su duk guraben alwala suna kyalli da haka ni kuma ina son gun alwala ta ya fi kowa kyalli ma'ana ya ƙara kyalli da sai na ƙara akan wannan ya to haga wannan maganar da Abu Hurairah a ƙarshe anan ba maganar manzon Allah ba ce fahimtar ce shi istihadin sa ne zaka yanzu kai zaka zaka zo ka wanke har iya na haka ba zai bai to shi ake cewa mawqufi ina fata an gane to an har yanzu sahabi kansa ba za a sallama mar dan ya faɗi magana to a mai ta addini ba in bai danganta manzon Allah ba to waye kuma zai faɗi magana a ɗauka bai danganta manzon Allah ba kuma bai inganta ba shi fa sahabi tare da manzon Allah ya rayuwa a gaban sa ya karatu a gaban sa aka yi komai da shi amma ba a bashi damar ya faɗi abu da kundin ka abu ba sai ya tabbatar cewa manzon Allah ne ya faɗa sallallahu alaihi wasallam na fata an gane to shine yace na miki wa qawlihi da fadin sa a wata aya da yake cewa wattaba'tu millata aba'iya ina bin ko na bi hanyar magabata na iyayena waye Ibrahima annabi Ibrahim wa Ishaqa da annabi Ishaq wa Yaquba da annabi Yaquba to yana ba da kirfi mutaba'a kaga wannan guda uku annabawa ne to bin hanyar su ba daidai bane bin hanyar sahi ne addini ai to kaga ake nufin abinda ake nufi da takalidi a wannan littafin shine kai koyi da mutanen kirki kai koyi da waɗanda aka yarda su ne malamai a addini ka yi koyi da waɗanda aka yarda da imaninsu sun yi abin da addini an yarda da shi misali in ka ɗauko da muka tabara misali a kansu ko mansu sun faɗa duniya ta an yi binciken duniya har an gaji an sallama musu ko to suka faɗi magana a addini dole ka yarda da ita tunda ba ka da damar kushe maganar kuma zubin sun danganta ta har zuwa gun manzon Allah ba da ka suka yi ba ba san zuciya kuma suka bi ba to sai ka bi koyi da su yace fa hadat fa ittiba wa taqlid to wannan shi ake nufi da bi biyayya wa magabata da kuma taqlidi alladhi huwa bi ma'ana al-ittiba wanda ake nufi kai biyayya ga magabata na kwarai alal haqi amma akan gaskiya ka bi su saboda me sun ba hanyar gaskiya sai kai ma ka bi su yace fa mahmudun ko naki fama eh to wannan abun a gode maka ne yace amma taqlidul a'ama amma ta kalidanci yin koyi da biyayya wanda yake karfe daga kawai kai baka duba komai a duniya in ba fatawar malam wani ba ba ruwan ka da kowane nau'in ilimi in ba misali malikiya ba ko misali abin da baka haushi ma da mutanen da suke cewa su yan malikiya ne a malikiyar fa bai taba karanta littafin Imam Malik ba kwata kwata me ya karanta a hadari ishmawi iziya risala askari wani ma'anan ya tsaya amma da ƙasa shi ɗan malikiya ne wanda waɗannan tafai guda biyar ɗin ba mutum ɗaya a cikin molafansu da ya gama malik dukansu ba su taɓa rayuwa da shi ba illa kawai sun karanta littafan da ya bari da kuma gurin almajiransa su ma suka yi rubutu a ƙarƙashin wannan irin fahimtar shi ne kaɗai haka ba littafinsa ba ne in kana son malikiyanci ka ɗauka mawar ɗaman ka karanta shi daga sagun malaman gaske kuma kai ake da abin da yake ciki domin shi rubuta kan shi da kanshi ina fata an gane to sai mutum ya kawai yayi wannan tafai guda biyar din kawai sai kifa rawani ya saka alkyabba shi ya zama fitin garin su shi yanzu mafuci ne ya fi karfin gangaren ma mafuci ne kawai shi duk wata matsalar duniya igun za a zo kuma yana ga duk wanda ya sa masa ma dan wuce ne kaga wannan hatsari ne wanda kuma kai a matakin ilimi ai baka wuce primary ba tunda misali hagan zaka duba risala alƙirawa ne abin da ya faɗa rahimahullah ya ce shi ya yi ta saboda 'yan nazari da 'yan firamare risala fa haka ya faɗa alfil afil tafin nasu ya yi saboda lil wildani ya ce saboda 'yan yara ƙanana 'yan firamare iftida'i makarantar firamare kai kuma ka gama kana jin cewa kai ne shehin malami ne ka ga akwai matsala a kanka don wani bai isa karanta makasar ɗin ba ma bai kai ba bai isa ba amma ya buga kansa rawani ana ce masa kuma shekul islam Allah tsare imanin to haka yace wannan shine ta allazi bidun dalilin kana bin wani mazhaba ko wani malami babu dalili babu hujja kawai saka ji an ce eh ga hadisi ya inganta bukari ne da muslim na taba jin wani daga cikin manyan malaman masu irin wannan ra'ayi shine babban malamin su a garin yake cewa ana karatu aka zo cikin hadisi na cikin bulbul marami ake karanta kan akan babun azumi hadisin abu huraira imam al-bukhari ya rawaito shi da sauran marwaita hadisi cewa manzo Allah ya ce duk wanda yana azumi sai ya manta ya ci abinci ko ya sha wani abu na sha to in ya tuna ya ci gaba da azumin sa kawai Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi babu ramuwa ba komai a kansa azumin sa lafiya kalau ne hadisi ingantacce fa ya karanta da ce hadisin ya inganta saboda bukari ne ya rawaito yace to amma mu haka yace yace amma mu a mazhabar malikiya zai rama daya kaga da imam malik yana raye ya faɗi wannan sai masa hukunci wallahi sai mar hukunci domin sai ya baranta da shi yaya manzon Allah ya ce abu ba komai kai kuma ka ce wani ya ce a kuma alhali ba wani irin magana ne wannan to ga ce ka bi manzon Allah ka ce ka bi ai to shine abin da ake nufi shine taqidul a'ama kana bi ne bisa idan ka arfe kai kawai in dai malam wannan ne faɗa ko me ya faɗa kai kai gaskiya ne ko bincike ma ba za ka yi har ba ka zama ta maka to kana nufin imamu na maliku bai san hadisin nan ba wannan yafi kuma sauki ai ilimi ai ya wuce haka ai ba a taba samun mutum ɗaya da ya tare duk ilimin manzon Allah shi kaɗai haddace ba a taba samu ba ya zanto sahabi kansa yana raye za a manzo Allah faɗa hadisi bai sani ba sai a zo a kawo hujjoji daga baya ya ga eh shi san da aka faɗa baya nan ya tafi gida ko ya tafi kaza ko ya tafi kaza ko ya tafi kaza sahabi fa kenan na kuma ga wani da ya zo bayan sahabi bayan sahabi to ai ilimi ya wuce haka kana nufin bai san hadisin ba ke bai sani ba wanda ya sani ya zai faɗa tun da ya faɗa cewa in hadisi ya inganta da shi yake hukunci ina fata an gane ya ce fa hadha huwa al mawdud ko haka ne ko mardudun wannan shine abin da ba a san shi kai biyayya a cikin makanta ya ce fa taqlidu ala ismaini shi taqlidanci an raba shi kaso biyu taqalidun bi ma'ana al-ittiba na farko taqalidanci ma'ana koyi amma ta hanyar me ana nufin kai bi ka bi wani daga cikin magabata alal haqi a bisa gaskiya shine ilimi wa haza mahmud wannan ana so kuma an je da shi ce imamul bukhari ya ce kaza a littafin sa kaza kaga wannan ai taqalidi kai ko to amma ilimi ka kawo in mutum ya karita maganar ka to sai dauko maganar bukhari sai bai raddi akan ta kuma da wahala a samu haka ina fata an gane ce imamun muslim ya ce kaza imam malik ya faɗi kaza wannan kai koyi ne amma ga hujja da ilimi kai ba da ka bane to irin wannan ce mahamudu ita sai na biyu taqalidun min gari dalilin shine koyi da wani babu wani dalili haka kawai kake sani da kake tafiya akan ra'ayinsa daga ga mutum ya zo zai yi sallah kawai saki hannayensa ga rawani ya kifa amma kuma ne haka zai sallah ba zai kama kirjinsa ba wai saboda me wai su sai ka ji ya faɗi wata magana da ba ba ta ilimi bace ba ba ta ilimi bace wallahi ka karanta mawada din ka gani mana ya malam me ya faɗa game da stad a rike kirjin za a yi sallah ka karanta eh ahlari ishmawi ina ahlari fa har ya gama gaba ɗaya fa akan sallah ya ƙare bai ma je kan azumi ba ko ba haka bane to na magana kake magana ce babu azumi babu kaza babu haji babu mu'amala babu sauran kaza abubuwa da babu su a ciki kawai iya sallah ga littafinsa daga nan kuma ba wani da ƙara ci gaba da kansa daga cikin da kake ihu akan cewa kai kana san littafinsa yake cewa wa min gari ma'rifatin yana bin wani ne babu wani ilimi kawai da haka kawai ma alaihi muqalladun min al-haqi aw batil ba shi da wani ilimi game da shi wanda yake koyi da shi din yana kan gaskiya ne ko yana kan bata babu wannan mizanin shi a wurinsa shi dai kawai yana son mazhabar wane ko kuma malam wane yake bi duk abin da malam wane ya kawo shi an gama wannan kuskure wannan kuskure yace wa hadha huwa al-mazmum to wannan shine abin da ba a so shari'a ta zarge shi yace wa alayka bil asari tunda malaki to abin da ake nufi ka dai riko da hadisi in ka san tsira ya'ani ilzamus sunna wal ahadith shi ne abin da ake nufi kai riko da sunna kai riko da hadisan manzan Allah duk mai son ya tsira a duniya to ya riko da sunna da kuma hadisin manzan Allah menene sunna ma huwa sunna wa ma huwa hadis ko ba shi bane ma huwa sunna me sunna yanzu ne sai maka akar makalla ku ne tsokunyan agaji kada ka dan 40 kana agaji me sunna ne me zaka ce ma me sunna me to hadisi menene hadisi as-sunna wal hadis nafsu shay abu ɗaya ne me ake nufi zaka ce kullama udifa ila nabi duk abin da aka danganta aka dangana manzon Allah min kaulin na magana a ce manzon Allah ya faɗi kaza shi sunna ce magana kuma shine hadisi ko au amalin ko wani aiki manzon Allah yayi kaza au taqririn ko kuma an yi abu a gaban sa ya tabbatar na fata an gane au wasu sifatin ko aka faɗi siffa ta manzon Allah wani siffa ce siffarsa kaza ne shi kaza ne shi duk ana ce masa hadisi ana ce masa kuma sunna in har ya inganta domin sai an bididdigi wani abin da ka faɗa ka san nabi ya faɗan sai a bididdigi akwai malamai da sun rubuta akai kaga wanda muka ware misalin wancan hadisi wancan abin da ka tayawo da shi a kasar Hausa in talauci ya dame ka ka ƙara aure ko kaga wasu sun ɗauka hadisi sai za ta maka a wannan ba hadisi bane ba shi da alaka da maganar annabta wannan maudu'i ne ƙarya aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko za ta maka annazafatu min al-iman ba hadisi bane kalmar maganar larabci ne kawai shi manzo Allah me yace cewa at-tuhuru shatrul iman wannan shine hadisi manzo Allah amma ba an-nazafatu ba fa ba ta maka hubbul wadani min al-iman duk wannan ba hadisi bane ba shi da alaka da maganar annabta ina fata an gane to haka dole malamai kuma duk sun rubuta akan su ba wani abu da kasani da ake faɗa game da a danganta manzo Allah mai kyau ko mara kyau face malamai sun yi rubutu na gaske akai sun tabbatar da sahihancin abun ko kuma aka san haka kawai kai ne baka tashi ka karanta ba san ƙasa yana daga cikin imani eh wannan wani aqida ce irin ta abin nan masu mulkin ƙasar Larabawa masu mulukiya su suka ka irin wannan abubuwan sai ai san ƙasa yana daga cikin imani sai duk ba wannan ba maganar annabta bace sama ga mutane da yawa sun dauka duk waɗannan abubuwa ne ai annazafatu min al-iman irin wannan abubuwa to dole sai in zaka ce annabi ya faɗa dole sai kana da ingantaccen hujja cewa wannan maganar fa ta annabi ce saboda shi da kansa ya faɗa cewa duk wanda ya mar ƙarya da gangan to kawai dan wuta ne saboda matsayinsa idan idan kace annabi ya ce to yanzu umarni kake ba mutane kowa fa ya yarda da maganar nan ya aiki da ita saboda shi Allah turo mana to kuma idan to ba gaskiya bane abin haka kai wanzu Allah ƙarya kenan bai faɗa ba kace ya ce haka shiga uku yasa yanzu ake magana ka tantancewa fara maka da kace na ji malamai suna cewa sai ka faɗi maganar in hadisin ne ma ka kubuta in ma ba hadisin bane dai ka kubuta amma kai da kace annabi ya ce to fa anan dole sai ka kawo wallahi ingantaccen hadisi ina fata kuna gane kai daga ga duk malamin hadisi yana da zafi wani lokaci saboda ya san wa yake karewa annabi yake wa aiki annabi yake karewa kana yin kuskure ka faɗi abu game da annabi zaka ga duk matsayinka abun sallah ya ga ka ba zai haƙura ba saboda ka taɓa abin da ya fi ƙarfin duniya da lahira ba sa bari kuma zaka samu malamin hadisi tsarinsa daban da sauran malamai na kowane irin ilimi tsarinsa daban ne shi saboda ya san me yake karewa shine wani mai ilimi yake cewa yace ahlul hadisi humu ahlur rasul wa illam sahibu nafsahu anfasahu sahibu yace su ɗaliban hadisi da malaman hadisi wanda ce wallahi su ne iyalan manzon Allah su ne abokanan manzon Allah su ne jama'ar manzon Allah saboda me yace ai ko da ba su rayuwa zamani ɗaya da manzon Allah ba to suna rayuwa ne kullun akan maganganun manzon Allah duk motsin da zai yi a duniya in ɗalibin hadisi ne sai ya tabbatar cewa abu in annabi zai kaza ga yadda yake na fata an gane yana farkawa daga bacci zai zo mai cewa in manzan Allah farka daga bacci ga addu'ar da yake to irin ta zai in ya tashi zai shiga ka zaben daki ga yadda yake irin ta zai in ya shiga ga yadda yake irin shi zai in ya gama zai fito duk abin da annabi yake 24 hours duk ɗalibin hadisi shi yake bi kai za ka samu ɗalibin hadisi yana da tsari sai ka ga lokaci kamar yana da zafi to ba zafi bane kai al'adar garin ku ce tarki dukan wata al'ada shi kuma sai sa'o al'adar ka kaga ya ga duka manya ma zafi ko ba zafi maka ba saboda shi me al'adar manzon Allah ya kawo ma dabi'ar manzon Allah ya ce ka bi kamar taka ta garin ku saboda in ka tafi kabarin ka ma shi kadai za a tambaye ka a cikin bayan Allah a duk duniya duk duniyar nan ba za ta tambaye ka wani kowa ya ba in banda manzon Allah shi kadai to idan baka yi rayuwa kuma kan sunnarsa ba ba za ka iya ba da wannan amsar ba haka tambaya ce guda uku za ma kabari ko hudu waye Allahnka ko bai bane man rabbuka ba fita maka zai wai zama ta abdu ba fa idan bawa ya mutu za a hu munkarun wa nakirun ba ba wannan bane ba ba shi bane ba shi bane za ta maka man rabbuka in baka raya akan sunna ba ba za ka yi ba da amsa ba sai a ce maka kuma ma za ta kula fi hadar zulmi bu isa fikum me kake faɗa game da wannan da aka turo muku ba za a faɗi sunan shi ba ma idan ka rayu a cikin sunnas 24 hours sai ka ce kuna nufin annabi Muhammad sai maka eh sai ka ce ashhadu annahu rasulullah na shaida shi annabin Allah ne saboda akai kai ma da maka rayu ba zai baka wala faɗa ba shine ma'anar da Allah ke cewa yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit bil hayati dunya wa fil akhirah Allah da tabbatar da masu imani da faɗan magana ingantacciya tabbatacciya a rayuwar duniyarsu da kuma a cikin kaburburansu zai tashi cikin nutsuwa ba ruwan da mala'ika ba ya tsorata don an tsaye ki Allah ka saka ma a cikinsu sama aiki ne sai ka yi aikin sai ka yaƙi bidi'a wallahi ka tsaya a kan sunna duk abin da za ka tabbatar manzan Allah ya yace a yi ba ruwanka ka birge wani ko ka ba shi haushi kai don Allah kake in ya ji haushi ma Allah ba shi haƙuri in ka birge shi ma Allah ba shi haƙuri ko Allah ya ji kan abakar gumi ya ce da wanda ya zagen da wanda ya so ni duk ba da sunan yi ba don Allah kawai saboda ka ba buƙatar ka yabe shi ko don kana ko a kwalarsa to kada ka to bai san ma kai ba shi ga manufarsa to wannan kuma shine sunna din to kuma aiki ne ba dan kakane ba sunna sak bid'a sam aiki ne fa ba ba karami fa ba fa kadan ba fa domin za a ga abin a jininka da furucinka da komanka har kowa sai ya tabbatar kai shi fa na kawai na musamman ne aikinka dai zai bayyana haka yau da gobe in ka ce eh kawai an san eh ne in ka ce a an san a'a ne ya ce shi dai to shi matsalarsa tsauran ra'ayi ne da shi in ya ce maka eh kawai shi ba zai canza ba to ai ma kawai ba ƙarya ba ai a yafi wanda yake ma ƙarya ko ka ce je ka dawo in ka dawo ka bugo min waya kai ta marwaya share ka har ka gaji ka dana da kanka ba haka suke ba to ɗalibin sunna baya haka ko mansa sunna ne kawai ba sai a sahun sallah ba ka zai ne matsalar mutanen mu sahun sallah haka kamar sahun mala'iku mala sun da daddan ne maka su wani wiwar wani fara kwakula ma kashin kashin gwiwar safa a nan kashin kafar safa idan sun safa a naka ya daddan ne maka kai ka zakabar ka to duk rahin sani ne ba daidai bane duk ba haka bane duk akwai kuskure a ciki ba ai abba ikra ba karatu aka bu ba an bu kai bayani aka bu kawai sannan ba kuma misali to yanzu an gama sallah kuna gama sallar a masallacin inda zaka bashi aron kuɗi to da alahira in ka bashi aron kuɗi sai alahira mhm a nawa aka samu nawa aka samu matar da yake aure yana cin amanarta ai kafin kai ɗaya da kai mata to matar ma ya walakanta saboda bai san me sunna ba kisa manzo Allah ya hana a bawa waɗansu sahabbansa aure haka sahabbai ne ƙarfin maganar imani ai sahabi ko amma ce amma Abu Jahamin karki aure Abu Jahamin fa innahu min darrabul linnisa dukan mata yake mai fushi ne yanzu kai ku tufo kawai yace wa amma abawu awawa na kaza shi kuma fa innahu su'ulukun la mala lahu karki auruwa ne su'uluk ne kasalalle ne ba da kuɗi baya kaza kaza baya neman kuɗi to karatun za a ci ah ka aure mutane ba abinci kawai kace wai ai ai zamanin manzan Allah kwana arba'in ana tun da biyu ko kai manzan Allah ne a gidan kai manzan Allah ne amma kuma ba an gaya maka za a kawo nama ya siyo rago a yanka ya ce duk araba makota da dangi ba kai ka taɓa haka a gidanka ba suna ba ne kai ka cin da biyu ne ko suna ko ya shigo gida ya ga tukunya akan murhu tana taɓarɓaka da nama ya wuce gida ya zauna ya ce a kawo abincin karya me za ka masa ba nama za ka ba sai ka masa gurasa an kakkarya da dan mai ya za ku kawo busasshen abinci ba na ga nama akan tukunya ba in ji manzo sallama kace ai naman da kage da kan tukunya na barira ne an ba ta ne sadaka kai baka tun sadaka yasa ba za a baka ba sallallahu alaihi wasallam yace gaskiya ne to bariran a ga mata ba mu yi kyauta mana ba sai mu ci ba me za a nuna maka manzo ya cin nama in babu kuɗi ne babu sai a ci gurasar ko a sha ruwa a sha nonon shikenan kawai amma in aka samu kuɗi na ba yake so a gidansu a yankin rago a ba kowa ma sallallahu alaihi wasallam sai za ka zo daga layyar sai ya ke sana ma gidanka balangun naira dubu ba zai isa kai matarsa a shekara gaba ɗaya wallahi wani ba zai iya siya to hima sunna ne mamar da ta haife ta cikin kaskanci da talauci mamar shi mahaifiya ba ruwan shi da ita yana garin gashuwa tana garin gashuwa zai sati biyu bata gan shi da idanta ba uwarsa mahaifiya shi ma sunna ne ko babu ne duk faɗin gasho dai mamarka ya kamata kullum ta ganka wallahi ko me aikin ka wallahi in kana son albarka ko me aikin ka in baka je safa ba dardar ka je ka ka nemi albarka a gudu daga ta za'i ka dawo ka sanni daga yaran ka zaka alama albarka ta shiga wannan nagode Allah kiyaye ta shiga har zuwa ka ya ta bi ka amma kai kwana ɗaya biyu uku hudu biyar baka ji haba alaji ai ka kana ba kanka asara ai ai ka yi felin ai ko ka kira ruwa ke mm bare ko ruwan ba kuma na zafi Allah ya kiyaye shine malai ke cewa qawluhu wa man qalqu wa man qablana lam yad'una fi labsin da yake cewa ai wanda suka gabace mu daga cikin magabata ma'ana kace magabata sune manyan wa'antan tun daga kan sahabbai tabi'ai tabi tabi'ina irin su imam malik kuma daga bayan su su ake nufi anan to ba su bar mu a cikin rudani ba sun bayyana komai sun fito da shi ina fata an gane sun karantar ba su da aiki a duniya sai karantarwa imam malik ya zauna a masallacin manzon Allah ba shi da aiki a duniya sai karantarwa shekara wajen nawa akai har ya koma ga Allah sa baya sai baya sayarwa wani daga cikin almajiransa ibn al-qasim ya zo gunsa yayi karatu ya ga da imam malik ke rayuwa shi kuma mai kuɗi ne ɗan masu kuɗi kuma ɗan kasuwa ne yana misira da ya koma garinsu sai turo imam malik to mu mun gan da kake rayuwa mu kuma Allah hore mana akwai arziki saboda haka za ana turo malam wannan kuɗin ya aji mai neman taimako ya zo a bashi mai tafanin gida a yi in kuma wani ya fito gagari mai faɗo a aiko mana za mu tura saboda ba abin da yake baya kasuwanci kawai karanta da mutane yake ya haƙura da sha'anin rayuwa gaba ɗaya to wannan kace ya barka cikin rudani komai sai da suka bayyana da safa karatu da ranar ba su da aiki a duniya sai karantar da al'umma to haka wanda suka gabace mu ba su bar mu a cikin duhu ba sun bayyana mana komai me a gaban mu shine mu tashi mu yi karatu kuma mu yi aiki da karatun wannan shine zamu aiki da ita gaban mu yace man qabalna min al-qurun al-fa'im al-mufaddala wanda suka gabace mu daga cikin kamarin da manzo Allah ya faɗa ta masu falala masu daraja wal a'imma da manya-manyan malamai lam yad'una fi labsin basu barna basu bar mu a cikin rudani da duhu da rai sani ba min dini na game da addinin tun bayyana mana komai duk abin da ka sani har wanda baka sani ba inda ya shafi addinin ka da rayuwarka wallahi sun yi magana sun yi rubutu a kansa ɗaya daga cikin magabata fa ko babban almajirin a ibnu taymiya bayan karatu da suke gina abubuwa da shafi komai da kasi na addini da waɗansa har abin da ya shafi ilimin likitanci har gobe har jibi a duniya duk wanda zai kware a likitanci ya kasa tafinsa har gobe har jibi har a naɗa ƙasan man Allah yadda kuma malamin addini tsabar binciken hadisin manzon Allah suka gano duk wannan abin kuma suka rubuta a duniya Sheikh Abdullahi na Gundu da kake jinsa ƙanin ɗan hodiyo ne fa kaga da kai raye a kasar nan ko abu kadan ya rage baka ganka da irin ka ba dan bai wuce ka 200 da barin duniya ba bai wuce haka ba gabaki daya bayan rubuta ta rubuta na addini suka yi tafsiri ilmul hadis waye komai sun rubuta shi ma har ya kitabu tib littafi akan likitanci da magunguna saboda me ba a bar al'umma cikin rudani ba shi da yayansa dan hodiyan da ɗansu Muhammadu Bello da Nana Khadija ƴar Muhammad ƴar Usman dan hodiyo sun yi littafi ko guda ɗari biyu duk suka rubuta saboda wa al'umma su karanta kuma suna na har gobe littafan o wani bai taɓa majin labarin sunan littafinsu ba eh abdullahi gudu littafin tafsir samsa diya uttawil littafin tafsirinsa ne diya uttawil aka kasa karantawa a ƙasar hausa ɗalibai da malaman ilimi larabcin cikin yawon su nauyi aka baka roƙe aka rama kalla littafin nan naka yayi nauyi ba a iya karantar da shi yayi nauyi sai wanda ya kware a lugga da sauransu sai to ba damuwa sai ƙara wani littafi ya samu kifayatu du'afa usudani wai ga dan wani ya ishi ragwagen bakaken mutane ragwagen bakake tunda shi ba rago bane ai ko ba ka bane haka suke tai ba su da aiki suka da mutane dan hodi da kake jin labarin sa har ya koma ga Allah kan sanar da yake yi lifa yake da igiya duk matsayin da Allah ya bashi nan fa lifa yake yake sai da ya ta abinci a gidansa Muhammadu Bello ya gaji shehu ya zama kalifan musulunci an gama kuma ya kuma gida ya ce wa kuyanga a kawo fura da nono dai shako ta ce babu nono a gidan gare fura ya ce to a dama da ruwa mana furar a sa ruwa a matsa furar a bayan kawo ya sha saboda ne su Allah ne a gabansu duka su uku nan da na fafa labari babu ne tafi aikin hajji a cikinsu ba don kawai ba don yi mutane hidima shi shehu da gundu ya zo har kano ya taho da tafi aikin hajji yana zuwa kano tidda rikici na alƙalanci ya ta farfaɗe wa malaman kano da sarakunansu ita to me dai je aikin hajjin ma kawai ya zauna ya ta rubutu akan hukunce hukunce kaza kaza kaza kaza aka gama kuma ya koma sa kwata kayan shi bandinsa suka sai koma ga Allah su amma har gobe kada sunan su saboda sun yi wa addini aiki ko a shekarun baya din da kaje an ce mutum sunansa shehu me yake nufi Usman ne sunansa duk wanda kaje ya kai shekara 40 sunansa shehu to Usman ake nufi kowa ya yarda shi shehu ne a Najeriya ko dan wata kungiya ne kai ke yasa ba shi kadai ne da dan dariqa ya ce nashi dan izala ya ce nashi dan shi'a ma ya ce nashi kowa ma da shi shehunsa ne saboda sun kiyaye dokokin Allah sai Allah ya musu karama to da wannan hakiyancin kuma yazo ne in ka dan ce shehu inda ka to meye sunan ka na asali sai yanzu ka tabbatar shehu ba sunan ku ah to ko da shehun sa ayyin zai me sunan ka sai faɗa masa sunan sa na gaskiya amma a shekarun ba daga an ce shehu kawai an san wa ake nufi Usman ne to yanzu kuma haga shehun suna nan barkatai ya sunan ka shehu tutawi to to ya zaka yi to haka ya kamata Allah ka tsare imanin to haga malamai magabata ba su bar mu a cikin duhun kai na addini ba wallahi shi yasa abinda mai alheri ke ta faɗa cewa in za ka yi koyi da malamai na sunna to ga siffofinsu ya ce allazina su ne waɗanda yudilluna ala da'atillahi suna nuni kullum akan ayyuka Allah da'a shine karantarwar su wa yuhadhiruna an ittiba'i shaytan suna hana mutane bin shaytan wani ne siffar malamin sunna kullum abin da yake kenan haka ko a nan garin akwai da suka shara suka koma ga Allahnsu ba su da aiki ban da karatu da karantarwa su shine aikinsu a duniya ba ruwan da kasuwar wani ya fi shekara arba'in bai ga kasuwa ba a cikinsu da safe karatu da ranar karatu da daddare hukunta hukuntan masu aure da wani waye da zuwa raba gado su aikinsu kenan har suka koma ga Allah Allah ya fi musu Allah saka sa aljanna Allah ya shirya bayansu to wannan shine siffar malaman sunna da haka magabata ba su bar mu a cikin duhun kai ba sai dai in kai ne kai jahilci kuma ka ƙi karatu ya ce bal tamar da ga kowa zo shi karatun albashi yake ko bal bayyanu lana hazardin sun bayyana mana wannan addini yar gidan shi usman dan wadafa na khadija fa ta yi rubuce rubuce wanda manyan malamai a yau sai ka yi mamakin abin da ke fitowa na ilimi a cikin rubuce rubucen ta kuma mata ce na na uwar daji suke ce mata na na asma'u nake so in ce na na asma' nana uwar daji za ka rubuta kuta ce nana uwar daji mata ce idan kana karatu a gunshiyu tana bayan kyaure a zaune tana jin karatunka in ka an yi gyaran murya sai ta ce maka sai ta ce maka tsada tsada tsada ƙara duba karatunka kayan kuskure saboda mai ta hari su duk abin da karantawa kai kuma yanzu ka shi da karatun mu ne zai wani ya ce wai wai to ana nufin kenan kar a yi karatun mata in ce wai gaya ma wai hana a yi karatun mata a na kai haka da kai a ba wanda muka faɗa haka a yi karatu amma wanda karatu kuma don me za a yi karatun illa da muka samu shi ne duk wanda suka suka suka karatun ba an sa su yi karatu don su samu ilimi sa ilmantar da 'ya'yansu ba ne a'a su yi karatu don su samu aiki su yi aiki kaɗai su ji karatu ta haka kusan bai da wani amfani ke kaga an samu damuwa kenan amma wanda zai karatu don ne ilimi ai musulunci addinin ilimi ne ai farkon wahayin musulunci mai aka ce ikira ne fa kai karatu ba faɗi kuma za karanta ba aka ce an bar shi haka domin kai musulmi karanto mai ƙwazo ka karanta komai ma amma har ɗin kwaɗaya bismi rabbikal ladhi khalaq ka karanta komai amma a bisa tsarin ubangijinka kada saba wa shari'arka kuma ka maida ilimin da ka koya dawo ka gyara addinin ka da shi komai ka karanta so babu wanda hana yi karatu ai babu wanda ya hana ina fata an gane yanzu ka zan cewa yarinya ya ne fita ya karatu ba fa ne fita ya islam bane fa ta yi digiri ne ta yi to wanda ke nima duk abin Allah ya saka karshen sa dan digiri yanzu ba a ganin da wata kima ko ta sisi ba komai bane ma yanzu saboda ga masu shi birjik kuma ba sun rasa ma koma game da digirin sai da in ka nemi wani abun yi bayan shi to sai ka samu kana cin abin tare ka koma ga Allah ka Allah ƙara gyara kasar tamu saboda an walakanta masu ilimin kansu professor ma ya walakanta ba nan kai Allah sawai mhm shine malai ke cewa anan da haka sun bayyana mana hadar dini ko eh wa asaluhu kuma da asalin addini wa harruhu kuma suka yanta addini suka fito da komai a fili cewa karka bu kowa in ba manzon Allah ba kawai shi ke wannan hine da awar mutanen sunna ai kullum ka bi manzon Allah ka huta shi kadai ne Allah ce wa in tu'iuhu tahtadu in kuka bi shi za ku shirya shi kadai ne sallallahu alaihi wasallam zaka duk malamin da ka gina ma bayani yana nuna maka ka girmama shi shi to ba malamin sunna ba malamin sunna ba ruwa da ka girmama shi shi dai ka fahimci saƙon da ya kama na kabi manzan Allah shi kenan kun rabu da shi lafiya ba ruwan shi da kai ka gode mar kar ka gaishe shi ko a falasta ya ce fama alaina illa an ne na tabi'u fi zalika babu abin da ke kanmu mu illa mu yi musu biyayya mu bi su game da haka ma'ana abu da suka rubuta na addini abu akan abin manzan Allah nan to mu tashi mu yi karatu akan abin kuma mu bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ake baka labarin ai shehuwa ne ga karamominsa ga matsayinsa ga meɗinsa ka kaddara ma da gaske haka ne to me yasa ya samu wannan matsayin shine dan ana sa ran cewa ko an tsammanin cewa ya bu shari'ar Allah ne ya bu manzon Allah ne to kai ma ka bi hanyar da ba za ka yi matsayinsa shine kawai ko ba yi bane wannan shine an yanta ka ai ba za ta kuma hi kuma ka zo ka bihi ba to ka tafi ina tun daga abin da ya samu matsayi to kai maka yi irin abin ka samu shikenan zaman shi ma kamar kai yake babu banbanci kai da shi ba sahabi bane ba tabi'i bane ba tabi'i tabi'i na bane baya cikin wancan karni guda hudu da manzo Allah ya magana akan su na daraja da matsayi zaka duk aikin da zaka yi ka samu aljanna in aka bayyana ma idan kai sai ka samu matsayin ka ko a yaushe kake kuma ko a yana kake Allah ya samu dace yace wa nasira ala manhajihim mu yi tafiya a kan irin tafiyarsu ma'ana kan tsarinsu na bin Allah da manzan Allah a bisa ilimi ba a bisa jahilci ba ko me za ka tabbatar kana bin tsarin manzan Allah ne li'annahum la yaktasiruna fi bayani ahadha din saboda ba su rage komai ba akan bayanin addini komai sun yi bayani akan sa ba abin da ba su bayyana al'umma ba wa asluhu ko wa ta'silihi da kuma haka ne ba wata asili shi ne wannan fayil bida'i kuma suka yi magana kan kore bida'a shi wa ɗanhudu Allah masa rahama littafi ya fi sama mai suna ihya'us sunna wa ikimadul bida'a littafi ne mai zaman kansa ihya'us sunna a raya sunnar manzan Allah kuma a kashe bida'a in ka bi littafin sai ka ja su maka dariqatu sunnatin muhammadiyatin fil wudu hanyar da zaka bi ta sunnar manzan Allah game da alwala sai ka maka bayani a kansu kuma sai zo maka bayani hanyar bidiya kan alwala haka zai tafi in ka zo sallah haka duk abin da ka sani da ka littafin sai ta maka hanyar manzon Allah game da kaza ga su hanyar kuma bidiya game da kaza ta maga ta duk ya maka bayani a ciki saboda ne a yi mana eh ya kawo sosai ma ya kawo su ma naka za ka yi alwala ka ɗauki ruwa ka raba baki da ban hanci da ban ce dole bidiya ne haka kuma haka yana zo a hadisi manzo Allah ko kana sallah kai sallama ka ce assalamu alaikum ba haka ake ba sai ya kasa ta kana ka gama assalamu alaikum wannan bid'a ne wasa ka wani watsaro ne shi an ci ne shi an ci kuma haka ne a sunna komai sai da ake kawo ya sama suna ihya'us sunna wa ikmadul bid'a duk haka suka rika tafiya akan bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da kore bid'a yace wal menene eh والشوائب التي ko haka ne ko ulhiqat bihi da kuma duk wata hanya da take da alaka da bid'a kowace iri ce in aka zo maganar aure sai ce maka to a sunna in zaka aurar kaza zaka yi a sunna in kai zaka yi aure kaza za a yi aka san haka sunansa bid'a kuma duk wata ubarar kawo kadan na bid'a sai a toshe ta ba bid'ar kanta ba fa abin da zai jawo ga ai bid'ar ma sai a kore shi ko yaka za an ce yanzu gashi nan za a yi aure za a yi kaza dan daurin aure kowa ta garin daurin aure kafin a yi aure ta ji da matar da mijin da za su yi auren saurayi da budurwar lokacin ba matar da miji bane ma a lokacin ai saurayin da budurwar sai a je wani guri a zauna gurin wasu shakiyan masu hoto ba za su yi pre-wedding photo pictures pre-wedding wai hotunan kafin daurin aure sai ta tsaya mai hoton shaki sai ta kama nan dinta sai kama sai a yi snapping ka kama nan ɗinta ya kama ki riƙe shi ba kuma tarhi ba ce ɗaurin auren ba sai gobe kuma abin bakin ciki sai ya ɗaura su akan social media matar da zai aura gobe yanzu ne kuma an gama kuma to Allah ba da zaman lafiya to ta ina bayan ka lalata lamarinka ko za a zo gobe jibi za a je a yi ƙauyawa za a je a yi to duk ɗan birni yana so a taimaka ɗan ƙauye ne to kuma ka zo ka ce za ka je kai koyawa ka cire wasu kuɗaɗe a je a yi tara maza da mata a yi shakiyanci a yi baɗala wasu kuma zo su ɗauko masu gangunan nan a zo ƙofar gida a yi tarawa ana shakiyanci don bayan zalla suka aiki zaba suna kama su za a ja kwasa kayan kiɗan a ja kai shi a yi season ɗinsa ba kai ba kai ba ne mai abin to gobe ka ƙara samu ka ƙara zuwa haka dukkanin baɗala ne kuma a cewa aure albarka to ta yaya albarka ka saba wa Allah in ka je birane kuma za ka kama wani event center ake kama wani gurin wallahi za ka kama sama da miliyan biyu wuni ɗaya da za a yi kawai kuɗin da za a biya kawai a zauna a gurin a ci abinci a yi ɗaukin hotuna a yi shakiyanci a tashi kusan miliyan biyu za a biya wani sama da haka wani ƙasa da haka wuni ɗaya kawai wani ba wuni bane awanni ne kawai awanni ne kawai wai event center kuma ana nufin wai a kawo kuma a samu albarka a aure me yasa aure ba zai mutu ba kun tsine kanku tafi da matarka kowa ɗauke ta a bidiyo a wayarsa kuna rawa fara ɗauka kuma iyaye uba ka aifi yarka ba kunya ba tsoron Allah ka zo cikin mutane haka yarka wai za a mata aure gobe kuma kai uba ka zauna ga yar taka ga mijin yar kaga ce wasu arna ya ɗauki wai wai wai abu ya saka a bakin yar tashi ya ɗauki abu ya saka a bakin mijin ka zuwa wannan bala'in fa har a ce ma wai yanzu kuma wannan rawar ta iyaye ce kuma ya fito sosai kuma a ɗauke su a duniya a ɗauke su kuma a duniya kuma za ta wai Allah ba da zaman lafiya ko ta zai ba ku zaman lafiya bayan kun tsini wa kanku me a nan garin ma ana yi su ma suna yi za su haɗu da yin hizba a yi da su ba za su haɗu da yin hizba ana ai arnanci ne ai arnanci ne wannan ai Allah sauki Allah tsari mata in ka tashi kai ahli sunna ne kar kai da ka a gidanka kawai kai jan ido ka samu tabaro waje ka saka idanka kifa ka tsaya ce to mu auren gidanmu mu almajirai ne ahli sunna ne mu sunna sak a aure bid'a sam sam sam sam yawa kawai shi shi ka kawo sadaki a ɗaura maka aure magana ta ƙare ke da ke da ƙawayenki kun ganin gidan ana na ku shagalin bikinku kar kowa ta fita a cikinku kuma kar kowane namiji ƙwa'e shigo in ya kai shekara goma ku yi shagalin ku ku ya ku ya halatta mata su yi shagalin ta ranar biki in dai su ya su ne su yi watsansu su yi shantinsu duk ya halatta wannan a sunna babu laifi amma babu namiji ko ƙwaya ɗaya wanda ya kai matsayin baliki shi izarin su yesu ya halatta sai ka zauna ka tsare wannan abun ka ba su kuɗi ma sai kana da kuɗi babu laifi a ciki amma su yesu a cikin gida ba mai ɗaukar su a waya dukkan je kai season wayoyin dukkan in ma za a yi a ɗauke ta da dare a haɗa ta da babanin ta suka ta gidan mijinta shi kenan magana ta ƙare yanzu ta zama matarsa alhaki ya koma kansa Allah tsare imani ya to me yasa wai ba zai mutu ba kuma bai mutu ba ya da samu albarka hoton matar ka yana cikin wayoyin gayu wani kullum sai ya yi ko aizar matar taka a bidiyo ya ɗauka shi kuma bugusan ta ce kamar ya mutu kasan ba bala'i da yake cin ɗa namiji a duna kamar mace wani ko ta mutu fagawar mata fagawa fa sai sa mutum ya je shiga cin musifa saboda san da yake mata bare kuma da ranta Allah kiyaye Allah tsare imani yace ina me wako eh wahaddaduhu wa wadahuhu o rahimahumullah suka nuna duk wani abu da yake na bid'a suka faɗa duk ƙa'idojinsa komai aka faɗa wannan bid'a ne wannan haramun ne wannan ba ta dai bane a musulunci kuma suka yi bayani a kansa duka aikinsu da malamai suka yi kenan babu wanda ya tsayar da su wallahi a aina ina kake faɗa ne wajaddadu ana kuwa kawo wajaddadu to an yi sun yi zama da jima zama haka wata jadidi kenan aka ƙara bayyanawa to in daddin jimun ya zama an haka kai zanto abin da ake nufi shine ba haddade abu bane shine a jaddada illar abu dama can an san haramun ne amma ilimin mutane ya fara sashi a ƙara rubutawa kai zaka cewa Shehu Usman me mujaddidi ai dama da addinin amma ya fara pending shi kuma sai ƙara dawo da imarsa da ilimin sa da ilimin tarawa na fata an gane shi suka sabunta shi kenan ma suka ƙara dawo da martabarsa wa wadahu kuma suka bayyana shi a fili eh yace qauluhu ko fa in da yake cewa kuma faqaladhum wastara kai musu kai kai kai mutaba'a su maraka bisu suka huta yawa la tukallifu nafsan yace ba wai sai ka bawa kanka wata bakar azaba ba faqad kufita an riga an gama maka komai kawai ka bi hanyoyin mutanen kwarai komai yana nan a rubuce komai an yi bayanin sa komai an fito da hujjoji akan ingancinsa ko rashin ingancinsa kai ba a buƙatar ka sabo naka na karan kanka babu shi babu shi a duniya komai an riga an gama shi komai akwai shi yace fa innaka ala haqqin kana kan gaskiyan ka baka idza me qallattahum in ka bi hanyoyin magabata na kware a cikin komai sun yi bayani ba abin da suka rage mutane yace qawluhu wala tujawiz al-athar wa al-athar da yake satan kuma kada ka ketare hadisi fa ai abin da ake nufi la tujawizil harisa wa alul harisi duk abin da zaka yi a duniya kar ka ketare hadisi in ka zo ka ce hadisi ya inganta to ka tsaya a amma ka zo ka ce eh hadisi nan ya inganta amma mu to ka shiga bala'i ka shiga masifa kuma ka halaka in aka ce maka ga maganar manzon Allah ai ta kowa ajewa ake shine ma'anar da'u kullu qawlin inda qawli muhammadin fama aminun fi dinihi kamugamiri yanzu da ke addini a bisa kwanciyar rai da hujjoji da yake da nake rayuwa cikin kasada wanda yake yin bidiya ya cikin kasada yake ai wanda yake yin gunsun zuciya ya kasada yake ai amma shi wannan yana yin abu ne a bisa ilimi duk abin da kaga yayi ko ya faɗa ayi yana da hujja daga manzon Allah aka da yaki ne yana cikin nutsuwa ba shi da tashin hankali a ciki amma yawancin fa yana wani abu sama da shekara ɗari. kullun zai zauna bayan sallar isha zai yi raka'a guda ɗari da fatiha da ƙulhu kafa kaza kaza kaza in ka sauran sai masa waye ce kai kamar ya ta a ina ka samu an ce mutum ya haka to kana nufin in ni sallah Allah zai min azaba haka zai ce maka ta ce Allah ba zai maka azaba ba amma za a maka azaba saboda me ka saba wa manzansa kamar yadda wani shigo masallaci zai raka sallar fajari a rakata bin sallar masjid raka'a biyu kawai da ya raka'a biyu sai ya sallama sai ya karo biyu wani daga cikin magabata yana kallon shi babban tabi'i ne zai tashi ya karo sai tsaye da shi ya ce me kake yi haka sallah nake so ai manzo Allah biyi kuma biyi ce ayi to da ke dan bid'a dan bid'a ya ce ah to kana nufin Allah zai mun azaba dan nayi sallah ya ce ba zai maka azaba ba amma zai ma azaba ka saba manzansa shi annabi biyu ne kuma kayi hudu ana ka samu ƙarin biyu ko ba shikenan ba to wannan shi ne isa komai ka dabbata ka da hujja a kansa karke da muwalanta ko kaga ai ya kamata kaza yace wa ahlul hadisi da ma'abuta hadisi fa innahum alal haqi domin su suna kan gaskiya ne wa hum me rafiqatun najiya su ne tawaga kwaya daya da za ta tsiran tashin kiyama manzo Allah ya bada labari yake cewa hadisi ingantacce yace yahudawa sun rarraba kashi 71 nasara kristoci sun rabu kashi 72 kowa na ganin shine akan daidai yace wannan al'umma tawa kuma ta manzon Allah za ta rabu kashi 73 yace dukan su ƴan wuta ne in banda tawaga kwaya daya sabai ba ce ya manzon Allah suwa ƴan wutan ba a waye zai tsira ya mazala su waye tsira ya ce duk wanda yake kan irin abin da nake kansa a yau ni da sahabbaina to shine zai tsira to kaga su waye ɗaliban hadisi malaman hadisi don ba za ka san manzon Allah yayi rayuwa ba in baka san hadisi ba na fata an gane ba za ka taba sanin rayuwar manzon Allah ba sai ka da cikin hadisi Allah ganar da mu to kaga su ne firqatun najiya yace lamma Sulaiman Ahmad rahimahullahu da aka tambayi Imam Ahmad cewa man al-firqatun najiya ya imamuna su wane ne tawaga da ta tsiran tashin kiyama ta shiga aljanna qala sai yace in lam yakunu ashabal hadisi fala adri man hum yace in dai ba daliban ba ba ma abota hadisi bane wallahi ban san wasu ba mana su waye kenan mutanen hadisi sune in sune firqatun najiya domin a ne kake gane komai da shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ga shi kalubale ne akan ka akaina akan kowa dole ne ka tashi ka nemi ilimin hadisin manzon Allah duk abin da zaka yi a duniya ka tambaya ya manzon Allah ya ce ai shine abin da mai Allah yake cewa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukman Allah fi haramun ne akan mutumin da yake ya kai matsayin mukallafi ya aikata kowane irin aiki har sai ya san hukuncin Allah game da aikin wannan aikin me hukuncin sa wajibi ne ko kaza ne ko menene duk sai ka san wannan in baka sani ba kuma ya ce wa yas'alal ulama sai ka tambayi malamai an maka haihuwa yaya manzon Allah yayi da aka masa haihuwa ai an masa haihuwa shi ma ko an maka murmurasuwa yaya manzon Allah yayi da aka mar rasuwa sallallahu alaihi wasallam aure zaka yi yaya manzon Allah yayi da yayi aure yarka zaka aurar yaya manzon Allah yayi da ya aurar da ƴaƴansa mata zama da matarka da ƴaƴanka yaya manzala da nashi iyalan sai ka je ka gano ka sai akai maka yi komai da ya shafi rayuwarka ta duniya to akwai yadda manzon Allah ya faɗa haka za a yi daga sai ka tambayi malamai ni malam me za a yi ne wanka baka za ya faru shi kuma daga nan ka daura masa laifin malam in ya faɗa maka abin da yake daidai ya samu lada ka samu lada in ya ma ƙarya shi ya halaka sai kuma ka samu lada dan kai aikin da Allah sai kai kai Allah sai me fasalu ahlaz zikri kuma ka zo kana ganin shi malami ne ya ba kansa rawani ya saka alkyabba ya kaza ya yana zara ido dole ka je ka tambaye shi shi kai bai sani ba kuma bai ce bai sani ba in yi ƙarya ya halaka kansa amma kai kuma gun Allah ba ka tsira na fata ana ganewa ba ga shi ka'ida ce duk mai son tsira manzon Allah zai bi sallallahu alaihi wasallam kuma koman sa shi kuma ba a gane kai ba za ka yi manzon Allah ba sai kana da ilimin hadisi a ga shi neman ilimi wajibi ne kenan yasa haƙƙinka ne a matsayinka na magidanci matarka ka karanta da ta addini wannan wajibin ka ne in yin haka wallahi zai zama ka bala'i a gaban Allah domin amana ce Allah ba ƴaƴanka wajibi ne kanta da su addini dolan ka ne wannan dole ne dan Allah cewa yayi ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara har zuwa ƙarshen aya ya ku masu imani ku kare kawunanku da iyalanku kar ku fada cikin wata irin wuta wadda makamashin wutar da ake saka mata shine annasu wal hijara mutane da duwatsu in ta yi lamza ta mutane ɗebo ɗan adam a danna sai ta ƙara balbala a wata aya Allah zai ce wa jahannaman fa ko Allah ya cewa yawma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid a ce wuta kin cika ne saboda Allah ya rinka cewa la'amla anna jahannama min aljinnati wan nas ajma'in ba ka Allah faɗa ba zan cika jahannama da dan adam da aljinu sai ya ce wutar tashin kiyama kin cika wa taqulu hal min mazid ya Allah akwai ƙari tsabar yar bala'i Allah ka tsare mu da ita Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar idan wata ta kushi a ƙaro to wannan wutar Allah ya ce ka kiyaye kanka da iyalanka kar ku faɗa ciki waye iyali daga matarka ake fara samun iyali ko yasa ba ya ce aka ce goro wayya iyali yace zantan ma kake so sai da bai da matar iyali aka tambaye shi zantan kake so mm saboda bai da mata ai ko ba haka bane to matarka zaka fara ta addini wannan wajibi ne akan magidanci sai yasa shi yin aure gaba ɗaya ba dole bane a dole bane aure ba dole bane yin aure amma in kai aure kuma akwai abin da yake na dole ne in yin sa ne za maka shiga wutan kai wasa ka mata komai a duniya amma ba ka karta da ta addini ba to zero ka shiga bala'i saboda addinin ta a gunka yake kun gane to kuma yayanka da ka haifa fa sai da na aliyu yake cewa abinda ake nufi da wannan ayar shine ku karantar da su ilimin addini domin da ilimi ne ake gane hanyar shiga wuta a guje mata kuma a neman hanyar aljanna kuma a bita wanda bai da ilimi ba zai gane wannan ba to haka wani shine abin da yake kan ku wajibi ba amma yanzu ya muka koma ba ruwan mu da karatun addini ba ruwan mutane da karatun addini Allah ka tsare imanin da haka wannan wajibi ne akan kowa in baka yi aure baka san da wannan in kuma ka yi to ga abin da yake kanka ka gane cewa kana da nauyi mas'uliya da Allah ya daura maka kuma dole ka je ka yi in kana son rabo ta abin ubangiji Allah ubangiji ganar da mu gaskiya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah